alhamdulillah rabbil alamin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه كما يدنا مكسابة إن شاء الله يوم 26 da eh, 26 ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1447 wanda zo daidai da 15 ga watan uku 2026 miladiya kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gida mai martaba sarkin damba yau insha Allah za mu ci gaba a cikin wannan sura mai albarka suratu taha bayan da mun ga yadda Allah madaukakin sarki yake mana bayani wato kenan dangane da wata saukar alkur'ani inda Allah madaukakin sarki yake cewa inda ma dan Allah ya yi wata magana ba wata riga ta gabata ba da tun a duniya an yi hukunci a waɗanda suka butulce wa Allah maɗaukakin sarki na halakar da suke tsammanin ko kuma suke karyatawa za a saukar musu da to amma Allah ya riga ce sai ranar tashi a kyama zai kama su yi musu hukunci to sai aka bai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakuri cewa ya ci gaba da aikin da yake yi na karantar da mutane addinin musulunci da kokarin tsaye da sallah guda biyar din a zahar la'asar magariba isha da kuma wata kenan sallar safiya to sai Allah ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim wala tamuddanna aynaka ila ma matana bihi azwajan min zaratil hayatid dunya Allah madaukakin take ce masa karka mika idanka ko idanuwanka guda biyu zuwa ga ka kalli abin da muka je da su daɗi dangi-dangi na mutane a zuwa jamin hudun dangi-dangi na kafirai wa'annan akwai abin da Allah ya ba su wannan akwai abin da Allah ya ba su wannan akwai abin da Allah ya ba su na jin daɗin rayuwar duniya kar ka damu da wannan kar idan ka ma ya kai kan abin ballanta naka abin da aka ce gani yakan kawo sha'awa ko nazaratun fastu samatun fa'idatun sun mallika yawwa kallo ne yake fara shiga an ce kar mutum ya ga matan da Allah bai halatta masa ba to da zarar an kalla nazaratun ko fafti samatu sai murmushi ya shiga da kallo ba a yi shi da murmushi ba zai shiga ba fa'idatun sai alkawari kuma aina za a hadu sun mallika sannan sai haduwar kaga wannan kallon shi ne na farko kenan to Allah mutum turke ce abinda aka ba wa kafirai kowane irin kalar kafirai yanzu misali kafiran amurka daban na china daban na rasha daban na nigeria daban na sauran kasashe kowanne daban ko kuma kowa da irin nau'in abin da allah maɗaukakin sarki ya fifita su da shi na al'amarin duniya to kai muhammadu kar ka sa idonka akan wannan ya zama shi ne target ɗinka har ya sa maka karaya a zuciyarka ka fahimci cewa kai ba komai ba ne sai ka rena kanka ka kuma rena abin da Allah maɗaukaki sarki ya maka ni'ima ni'ima awawa kowa da nasa kullum ya amala ala shakilati shi ma da nasa kaiwa da naka kawa abin da yanzu ya gabata kai shine kai concentrating akan naka kuma kai developing naka zakaranka raguminka yadda suka kai waccan matsayin idan ka kifa idonka akan naka kace zaka gina shi zaka iya kaiwa inda su suka kai aka ji wannan to saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ana ba shi hakuri cewa kar ya damu da abin da suke ya damu da kansa ko aka ce masu hankali masu basira wanda suke gina wato kenan harka ta kasuwanci a rayuwa da kuma ilimi na basira da gina wasu abubuwan da za su samu daukaka a duniya kai har ma da addini ba su cewa in sun ga sabuwar mota waye sai wannan mota yaya aka yi aka sai wannan motar sai ka suke tunani in sun ga sabon gini an cancana shi ba za su ce waye yi wannan ginin ba sai da su yaya aka yi aka yi wannan ginin sau da kwanin shi ne zai ba su taru su ma ya zasu ko yawa amma kana tana waye ya yi shi ke nan wane ne wane ya yi baka san yaya yi ba ko yawa la ta ajaban min halikin kaifa halal bal ijabar min salimin kaifa naja to sadaka da wanda ya fadi da wanda ya ci nasara ba su ne damuwarka ba a'a yaya aka yi aka ci nasara saboda kai ma ka kai don an kirga maka wa'anda suka shiga aljanna mutum dari kai kana zanne maka aiki aljanna me amfanin sa in an kirga maka mutanen suka shiga wuta mutum dari ko kai baka kama hanyar da zaka kare kanka daga shiga wuta mu me amfanin amma yaya ake yi a shiga aljanna yaya ake kar a shiga wuta to wannan shi ne abin da ya kamata ce kai sa idonka a kai mun fahimci wannan Allah bada kwakin sarki yake cewa la ta mutanna a ka ila ma matta ana bihi azwajan minhum zaharatul hayatid dunya wannan adon rayuwar duniya zaharatul hayatid dunya fulashi abubuwa na gine-gine na motoci na kere-kere na technology na mai duka kare daga maka hankali ko wannan mun ba su ne linaftu na fihi dan mu jarrabe su wato kenan a cikin sa da ka gama in ka shiga kansu in ka shiga cikin wani abin jarrabawar za ta zo ta same ka kuma wannan ba yana hana mutum musulmi yayi bane amma yana kashe yana hana shi kashe zuciyarsa shi ya zama wato kenan ya ji cewa shi ba komai bane shi an gama da shi an muka ila ba zai yi ba ai to kaga wannan mutuwar zuciyar ita ce ake hawa to kenan hani a nan wurin mun bace wannan wa rizqu rabbika khair nemi arziki daga gurin ubangijin ka shine yafi alkhairi yanzu ai wato kenan kai concentrating akai inda zaka samu ci gaba daga gurin ubangijin ka wanda shine yafi alkhairi wa abu ka kuma shi yafi wato kenan wanzuwa ɗaya biyu ko ka kama hanyar neman lahira ko ka kama hanyar neman duniya amma kai ka gina kanka a naka layin mun banci wannan kai ka gina kanka a naka layin to shi kenan sai ka kai inda kowa zai iya kaiwa amma a naka hanyar idan ka sa Allah a ciki to Allah madaukakin sarki zai baka duk abin da ya bawa yancan sannan ko ba zai hana ka kodin yin gidan lahira ba dan haka yanzu ka harbi tsuntsu guda biyu wato kenan da tsakowa guda daya to wannan shine abin da aka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama wato kenan ya mai da hankalinsa kai kuma aka ce mu ma ya koya mana haka to mu je وامر اهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى الله مدبك سلكيتي وامر اهلك بالصلاة واصبر عليها محمد ka umarci iyalanka da sai da sallah sannan kai kanka ma ka dawwama wata kina akan sallah wa amru ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umurci iyalanka da sallah sannan kai din ma wato kenan ka dore akan ta kamar yanzu wato kenan ana so a gwada masa shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sallah ba kai kai dai zaka dore akan ta ba da kai da iyalanka gaba daya tunda Allah madaukakin sarki cewa ku anfusakum wa ahlikum nar amma nan kaga sai aka fara kaddamar da iyalan ma saboda wani lokaci za ga mutum yana da kokarin ibada amma kuma na dan samun matsala ta cikin gidansa don haka shi yasa aka nuna wannan din a fili ka umarce su da sallah sannan kai kuma ka dage a kanta al-istibar shine naci ko zaka'un wa hirsun wastibaru wa bulgatu wa tadkirin ustazin wa dullu zaman ko a ce ba za a sami ilimi wasu abubuwa guda shida ka ce da zaka'un kaifin basira wahirsun da kwaɗayin karatun wasu ibarun da kuma naci wa irshad ustaz da samun malamin da zai zanna ya nuna maka yadda abin yake ko ko gurbatan ko zaka'un wahirsun wasu ibarun ko gurbatan wannan wata biki ne ustadin waɗanda zaman da kuma samun tsarin zamani al-istibar shine hakuri da dagewa da nacewa kawai da wani adi ke cewa maganin samun su himma in ka so makarkade na to yanzu wannan nacewar da ake so ka yi wa sallah ka ba da lokacin ka sosai wato kenan don yin sallah kuma an kirga mana sallolin na farko wanda suka zama wajibi a zahar la'asar magariba isha da safiya kuma an nuna mana lokutan su to aka ce ya kifo akan wannan la nas'aluka rizqan Allah madaukakin sarki ce ba mu kallafa maka wato kenan wani arziki da kan da na daban ba ai wato kenan ba dora maka ka dauki dauniyar kanka ba na hannun arzuka ka mu ne za mu arzutar da kai mu an mu ne za mu dauki dauniyar shi da kai da sauransu wannan aya wato kenan a zahirinta abin da take nuna shine ne bar komai mu kama sallah amma a hakikaninta ba haka take nufi ba hakikaninta shine wato kenan ka dage da ibada amma ka nemi duniyarka amma kar neman duniya ya hana ka ibada kar kuma neman ibada ya hana ka neman duniyarka yawwa za ka yi striking balance kenan ko la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka ba mu kallafa maka wato kenan abinci ba ma'ana shi ne idan kana neman abincin allah zai sauwake maka wallahu ta'ala ala na hadu na rizukuka ko mu za mu arzuta ka akan wannan yadda za mu fahimci wannan shi ne wa'yanda aka saukar da ayar a kansu tun daga kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wa'yanda ya koyar da su yaya suka fahimci wannan aya sun fahimce ta akan su daina nema su zo su kama abin nan dogaro da wani a ba haka bai annabi sallallahu alaihi wasallama kowa ya sani cewa yana yana yana da nau'i na sana'a sa da yake sahabban su dukkan su in ma dai ka samu wato kenan mai noma ko ka samu mai kasuwa ko kuma wani abu makamacin wannan ko mai kula da harkar kiwo da sauransu babu sahabi wanda yake wato kenan baya baya ba yana da sana'a ne ba kowa yana da kuma sana'a bata hana su addini ba har ma akan samu abin da ake kira at-tanawu tsakanin su sayyidina Umar shi da makwabcinsa yau in Umar ya je kasuwa makwabcinsa sai zauna a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam koyi karatu gobe in makwabcin ya tafi kasuwa umar sai zauna a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas an samu wa'ansu yan kadan wanda suka zauna a cikin masallaci da gefen masallaci wanda suna abin nan amma su ma na wani lokaci ne da suka zo suka yi sacrifice wani lokaci suka zanna suka koyi karatu da suka tashi kowa je kama sana'arsa irin su abu hurairu da sauransu sun yi season wani opportunity ne kamar an makaranta da gaje ka dakure shi ka hana shi sana'a amma karatu yake na wani lokaci in ya gama wannan karatu in ya dawo ba zai zo establishin da kansa ba to hakan nan suke don haka wannan aya ba ta hana sana'a ba kuma ta hana noma bil hasali ma tana encouraging ai sana'a tana encouraging kuma wata kinan ai noma kar mutum ya zama abin nan wala ta kun kallon alan nasi kar ka zama dogaro abin dogaro akan mutane kar ka zama nauyi liability wata kina akan mutane musulunci baya karantar da wannan daga cikin malamai da suka fahimci wannan sosai tun a zamanin farkon akwai wato gida irin su sayyid na umar wanda in ya ga mutum a masallaci kullum yana masallaci zai ce maka me sana'arka idan ka ce babu sana'a ka ce mu masu tawakkali ne zai ce musu a tawakkali ne ce wani wani ce nahnu mutawakkilu ne ce a bal antum mutawakkiluna ba mutawakkiluna ba saboda haka sai ya bawitar da su kaga in suna da basira za su gane cewa akwai gyara a cikin lamarin su ko sai su tafi daga baya da ya ga abin ana son aiwa wannan aya fahimta mummuniya mutane suna kokarin su karu a cikin masallaci sai yake cewa la yaqudanna ahadukum ahadukum wa huwa yaqulu allahumma arzuqni wa qad alimtu anna samaa la tumdiru zahaban wala fitta daga yau kada sake gani wani ya zo ya zauna a masallaci yana addu'a yana ibada ya ke je sana'a sai dai ya ce Allahumma rizqini Allahumma rizqini ta yana rizqu zai zo maka daga sama ai kun san sama ba ta ruwan zinari ba ta ruwan azaba ta haka ku je ku yi noma ku je ku yi sana'a da haka koran mutane yake a masallaci sayyidina Umar ya kori mutum musulmi a cikin masallaci saboda me ya cire masa aqidar wato kenan zama dogoro akan mutane kuma wannan ya faru tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum kullum a masallaci sai ce masa kai kullum kana masallacin nan in ji annabi sallallahu alaihi kullum kana masallacin nan kana karatu kullum kana masallacin nan kana karatu baka da sana'a ne sai ya ce ai dan uwana shine yake zuwa ya sana'a yana kawo abinci a dauki da ina ta ni kawai ibada nake da ilimi sai ya ce masa to dan uwan naka ya fi ka ibada ya fi ka ibada tunda in ya janye na kwana biyu za ka iya zama kwana biyu babu abinci za ka fita masallacin kar za ka fice na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wannan mutumi me yasa kullum kake masallaci yace inna aki yunfiqu alayya dan uwana ne yake daukar dawaina ne sai ce inna afaka a a'udhu minka dan uwanka ya fi ka bautar da kake yi wannan zamanin a nisa sulama traces din ya fara fita shi kuma sayidi na umar shi kuma da ya samu ta da ce me yasa kuke zama suka ce na hannu mutawakilu sai ce bal antum mutawakiluna to da ya ga abin daga baya yanzu ya musu ishara ne ai da ya ga abin yana kokari ya karu sai ya ce ya ce la yaqudanna ahadukum fil masjid wa huwa yaqulu allahumma arzuqni wa qad alimtu anna sama'a la tudru zahaban wala fitta kaga sanne yanzu yanzu ya fara dan tsanantawa kenan akai kada ɗayan ku ya zo ya zauna a masallaci yana ibada yana addu'a shi da kawai Allah ya arzuta shi ya tafi ta je nema hanyar arzikin ko yawwa sannan kuma daga baya zo yana kora ka fita ka je ka kai kar ka zama wala ta kun kallon alal nasi kar ka zama wata kenan liability akan mutane to saboda haka wannan aya ba tana abin nan bane an samu matsala wasu jama'atun a kusan karni na farko suka sa kansu na hannun mutawakiluna don haka ake ta magana cewa a'a ba haka ne tawakkali ba tawakkali shine ka nema sannan ka dogara ga Allah madaukakin sarki ibn al-qayyim yake cewa tawakkali shine babban hanyar neman arziki haka ce to ya zamu mu gane wannan akramakallahu sai ya ce a'a ai dogaro ga tafi ka je amma ka dogara ga Allah madaukakin sarki wannan yakan baka wato kenan ƙarfin gwiwa ko ka tafi nema kuma ka dogara ga Allah wanda yake shakku shi sai ya zauna na ganin kamar abin ba zai ba abin ba zai ba amma kai kace na dogara ga Allah ka tafi abinka Allah ne mai yi sai ka tafi nema kuma Allah zai yi mun gane shi ne abin da wato kenan mata nan zamani yanzu suke cewa self confidence self confidence ko kuma su ce maka in christianity ne sai su maka believe in yourself kai believing da kanka cewa za ka yi ko kuma ka samu karfin gwiwa da kanka kai ka ba wa karfin gwiwa a kanka cewa za ka yi wannan abu amma asalinsa tawakkali ne ka dogara ga Allah wadda hutun sarki Allah ne zai yi za ka fita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi larzaqakum kama yarzuqu at-tayr inda ku kuna tawakkali ga Allah yadda ya cancanta a yi tawakkali wallahi da Allah ya arzuta ku kamar yadda ke arzuta tsuntsu kun taɓa ganin da tsuntsu ya kwana da yunwa baya kwana da yunwa kuma ya fi kowa tawakkali saboda shi in ya cika cikin sa kawai shi kina an gama ba zai sake neman wani abu kuma yana kallon tsaba ba zai ci ba ba ruwansa da ita yana kallon ruwa ba zai sha ba ya sha kuma baya tattarawa ya boye na gobe haka ne tsuntsu baya tanadin abincin gobe tsabar tawakkalinsa in ya koshi kuma shi kenan in kaga ya ɗauko wani abu bayan koshi to a 'ya'yansa ne da suke gida su ma in ya ba su shi kenan in sun koshi in ka ne kaga wannan tawakkali ne amma abin da zai baka mamaki dangane da tsuntsu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ta gado ki ma san wata ruhu bitana kullun da sassafe tsuntsu zai fita nema kullun da sassafe zai lokacin da zai fita cikin sa a damfare lokacin da zai dawo cikin sa a bulbul to saboda haka shi tsuntsu duk da ana buga misalin shi akan tawakkali kullun sai ya fita nema kai me yasa zaka zanna baka fita nema ba hmm bai kamata ba kenan ko yawwa don haka malamai suke cewa التوكل لا ينافي الاخذ بالاسباب tawakkali ga Allah baya korewa wato kenan riko da sababi riko da sababi shine ka je ka nema ba za a share ruwa a gona a jeji ba mutane su je su gyara gonar su kai ka zo ka kwanta a gida ka ce kai tawakkali kake ba tawakkali kake ba ba za a zo ana ta tafiya rubi kasuwa mutane su je su samu su je su samu su suna cikin kirgawa suna lullunkawa suna haka kai kuma kana zaune a gida ko a masallaci ka ce kai tawakkali kake ba wannan ba tawakkali ba saboda ka tafi ka ce ka nema kuma ka dogara ga Allah ba ka je kai noma ka tafi ka dogara ga Allah ba da kake sarki saboda ka wannan aya zahirinta tana nuna mana kawai mu kama ibada Allah zai ba mu abinci amma sahabbai ba haka suke tunda su sahabbai sun je sun nema ko sun je sun nema annabi sassa ya yi encourage da su su je su nuna ya karantar da su neman halal ya karantar da su rashin wato kenan kar su zama malalata a cikin ramarin rayuwa to saboda haka wannan shine kyakkyawan abin da amma duk da haka an samu mutanen da suka dogara ga wato kenan wannan tawakkali musamman wa'insu mutane da ake kira su az-zuhadu az-zuhadu na farko akwai mutawakkilun su ne suka fara ga ya ne guda na mutane suna kiran su al-mutawakkilu kaga wannan mun yi magana tun zamanin sahabbai suka fara ko sayyidina umar ya ce ko ba mutawakkilun bane mutawakkilu ne su sun yi tawakkali ne ga Allah da kuke saki an fi samun wannan a wancan lokacin a mutanen Yaman Yaman tun zamanin sahabbai Yaman za su taho aikin hajji idan kawai lokacin aikin hajji yanzu kan bayan sallar nan za a tafi aikin hajji kowa sai kama hanya sai tafi aikin hajji bai da kwandala su tafi da kyar da roƙo akan hanya da neman mai akan haka har za su isa makka idan suka isa makka kullum yau suna nan neman taimakon abinci nan suna nan ko allah barka ya ce a ci musu a wata zawalu fa inna kada za a tafuwa allah madaukakin sarki ce masu tafowa aikin hajjin nan kawai ku tafo ba kwandala ku zo ku dogara akan mutane a cikin magarin makka kuna neman wannan ya taimaka muku wannan ya taimaka muku wannan ya taimaka muku da haka za ku yi aiki ku tafi alhali kuma Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah ya kallafa wa sai abin da ya bata to bai baka kudin aikin hajji ba kuma aikin hajji aka ce walillahi ala nasi hijil baiti sai aka ce manista da ilahi sabila sai wanda yake da guziri aka ce menene istida nabi sai ce azabu war rahila wani sa ilai sabila shine kana da guziri kana kuma da abun hawa wanda zai kawo ka da guzirin da zaka ci a hanya da wanda zaka ci a makka da wanda zaka ci a hanyar dawowa har ka dawo gida to yanzu hajji ta zama wajibi a kanka da wanda ba shi da shi ba ba dora masa ba ta haka baka da shi yanzu ka kamo hanya ka taho a hanya kana roko a hanya kana roƙo ka zo ka zauna a maka iyaka kwanakin da za ka yi a maka ba ma irin maka yanzu wani da ka ji a wata daya ce ka bar maka ba a in ka tabo da wani sai mutum ya wata shida ko wani abu makamancin wannan a cikin gari kafin ya azamar komawa a wancan lokacin to sai Allah ya ɗora su akan hanya don su fahimci wannan aya ba tana nufin kenan ka zauna kawai Allah zai baka abinci bane sai ka je ka nema sai ya ce musu tazawwadu fa inna kayra zati taqa jama'an za ku je aikin haji ku yi guziri ku yi guziri to kaga wannan mutawakkilu din tana aka kokarin ganar da su bayan su kamar karni na biyu bayan annabi sallallahu alaihi akwai mutane da ake kiransu zuhadu malaman zuhudu zuhudu masu zuhudu su masu gudun duniya ne ko dama aka ce zuhudu sun kinki duniya to saboda haka zuhudun su yasa ba za su je su yi aiki na sana'a ba ba za su je su yi noma ba ba za su yi aikin wahala ba kawai su masu gudun duniya ne haka za su zo su zauna sai su killace su goma gefe suna ta ibada to in an samu jahilan mutane sai su dauka mutane kirki ne sai a rika zuwa gurinsu ana dan ba su wani abu ana neman addu'a a gurinsu saboda ai su mutanen Allah ne yanzu da suke kusa da Allah maza maza a jiya to ga ta bala gashi gashi gashi gashi ga abin da nake so a roƙa min Allah to shi sai sai su karba sai a maka addu'a to daga baya sai wanda ya zama sana'a kawai za ka zo ka ba su kuɗi su maka addu'a to yanzu da wannan bai kawo ba wancan bai kawo ba to fa za a kirkiri wata hanyar da za a sa ku kawo din yanzu ina maganin zuku da kenan kaga an samu matsala daga baya aka samu mutane da ake kiransa almutasawwifa da sunan sufanci da sunan sufanci su ma suka bayyana su ma suna nan suna irin wannan daga cikin su akwai waɗanda duniyar kwata-kwata suke guda amma za su neme ta ta hanyar wayo akwai kuma waɗanda kamar junaidu junaidu waɗanda su ba za su nema ba ba za kuma su nema a gurinka ba ba za su roƙe ka ba a kan su roƙe ka gara in ka je ka zubar a kan juji su je su ɗauka su wanke su gyara su ci aka ce junaidu ya je yana kan juji yana ɗiban irin wannan zai gyara ya wanke a goye kare ma ya zo zai ci kare ya haushi junaidu ya ci a ka ci gaban kan ci na babu matsala ba za kan su je su roƙa ba su ba za su zama kallo alal nasu ba su ba za su nema ba to amma duk da haka aka ce wani lokaci junaidu yana zuwa ya nema yana zuwa dan akan ya roƙo gare ya haƙura da zukuji ya je ya nemo wa kansa akwai wa'inda su gama bayan sa almajiransu duk sai suka tafi akan wannan to duka irin wa'annan yana sa mutane su zama kallo alal nasu yakan sa mutane su zama sun na farko sun nasabta kansu su ne suke kusa da Allah don haka su ne masu addu'a su ne masu wato kenan ɗaukar bukatun mutane su kai wa Allah su karbo ansa a gurin mutane su kawo mutane a gurin Allah su kawo mutane to saboda haka sai ya zama da cewa an yi mummuniyan fahimta a wannan aya ɗin da Allah madaukakin sarki ce na hannu da su ko ka mu ne za mu azurta da kai a mu ne za mu azurta da kai amma kana neman madu abda kake nema ka samu Allah ne ya baka yau za a sa mutum wata kenan ya zama baya nema ba Allah sa da mu kyakkyawan fahimta a wannan aya din ana son kowa ya zama yana da yana da source na neman sa na sana'arsa al-aqzu bil azabi la yunafi tawakkul haka shekul islam ya faɗa al'aqzu bil asbabi la yunafi at-tawakkul ka je ka nemi sanadin da zaka samu abin da zaka ci wannan baya kore su tawakkali sai suka je balbuwa al-tawakkul al-haqiqi shine ma tawakkali na abin ka je ka nema ka zo ka sarrafa ka rufa wa kanka asiri ka rufa wa wata kenan addinin ka asiri saboda ka zaka je ka nemo amma nema kuma kar ya zama ya rufe maka ido baka da lokacin ibada kana kan nema baka da sallah sallah sai dai ka zo ka yi ta fuja fuja fuja fuja kawai ka tafi kudin kawai yanzu duniyar kenan ka saka ba ɗayan ta to wannan ko shine matsala shine matsala shine wata kenan ake hana a akai striking balance ko kuma kai yadda wa'insu suke yi shine sai su je su dan nemo sai su zo su ajiye sai su kama ibada su su ta yi su ta yi su ta yi ran da ya kare sai su je su dan nemo kuma sai su zo su ajiye amma dai ba su zama wato kenan kallo alal nas ba bai zama muku sanadiyar wato kenan cin haram ba domin in dai ba za ka nema ba to wata za ka ci haram kuma kaga an nisa sa ce kuzul ata'a ma dama ata'an wai za sa da rashwatin an dini falata kusu duk kyautar da za a baka ka karba idan ke zane a matsayin kyauta ba haramta karbar kyauta ba amma idan ya zama za a yi amfani da wannan kyautar a sa ka ka bar wani abu na addini sai ce fala ta kudu kar ku karba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce walastum bi tarikihi yamna'ukum min zalika al-faqr wal haja sai dai kuma ba za ku iya hakuri ba da talauci da bukata zai sa ba za ku iya hakuri ba don haka ku daure ku yi hakuri yafi ka je ka nemi naka ka daure kai hakuri wato kenan yafi amma duk wannan yana faruwa ne in ba ka da shi idan kana da shi fa kuma kana da tawakkalin akwai abin da za a zo da kudi a bange ka da yawa daga cikin malamai waɗanda suka da abin sana'a to za ka ga kamewan kansu ya fi waɗanda ba su da abin sana'a don haka kusan wannan aya ta fi magana akan wato kenan masu da'awar addini malaman addini su ya kamata su fahimci wannan aya fiye da kowa domin su ne in allah maɗaukakin sarki yasa suka fahimce ta su suka ginu a kai to sauran al'umma za ta ginu a kansa idan kuma suka yi mata lankwalankwan fahimta sai zama da kacin da a cigaba da samun matsala sai zama tun da baka da shi masu kuɗi za su zo su kawo maka ko da ɗauko kayan sata a kawo maka sau da yawa za ka ga wato kenan mutum barawa ya zo ya kawo masa kudi ya karba kuma ya je masa aiki karuwa ta kawo masa kudi ya karba kuma ya je mata aiki ko ma waye ya kawo masa kudi ya karba kuma ya masa aiki ina za a shiga da irin wannan wata rana mun je da awa a cikin kurkuku a maiduguri dadi da wani abokina bayan mun gama mun fito za mu tafi mun bar inda yan kurkukun suke ba mu iso gate din da za mu fita ba sai wani saurayi sai ya biyo mu sai ya samu shi abokin nasu musu Allah shiga hata mala abin da yake so da kai da Allah in ka fita anguwa kaza akwai wani malami kaza kaza kaza ya sifata ya ce na gane ku da Allah ka je gurin don ka samu malamin da ka ba shi hakuri ya ce akan me ya ce na je na same shi akan ya bani asiri dan je ni na sata jari nake so iyaka mota goma kawai zan sata ya ce to shi kenan suka yi tajiya ya ba abin da zai ba amalar ne je sace motoci har guda goma ba taɓa kama shi ba kuma yana sata zai je ballagazar da su kuma motoci masu tsada wala zai je ballagazar da su dama garin banza a farfarin banza ke karewa goman ta kare bai da jarin ya dawo ya roƙi alfarma mala ya ƙara masa guda uku ya je sake satan uku wallahi ba a ganinsa ya dawo uku sun kare kudinsu ya kare ya sake nema alfarma malaci a ba gaskiya kake so bai zukar ka sake zuwa ya yi taurin kai ya je yana zuwa da taɓin wata mutane aka kama shi shi ne yanzu yake wannan wurin da haka yanzu yana son ya amfani da wannan malamin ya je ba wancan malamin hakuri me yasa malami zai yi haka me yasa malami zai yi haka ba bukata ba ce da yana da establishment da sana'ansa da komai da komai sa za a ka zo masa ma da wannan magana ba malamai su suke hana irin wayannan abubuwan ba da sauransu ba to saboda haka self establishment mutum ya zama yana da hanyarsa na sana'ansa to yana taimakawa ubangiji Allah ka kware mana hanyoyin sana'a wanda zai taimaka mana Allah maɗaukakin sarki ce wa sabir alaiha ka tabbata akan sallah la nas'aluka rizqan ba mu kallafa maka wato kenan arziki ba duk lokacin da kake neman arziki mu ne zamu bude maka hanyar sa na hannun narsuku ka kenan mu ne zamu bude maka hanyar arzikin amma sharadin farko shine kai ka je ka nema wal aqibatu littaqwa karshen lamari yana komawa zuwa ga tsoron Allah mai duk abin ana gina shi akan wato kenan tsoron Allah ne in kuma ka kallafa wa kanka kai ba za ka yi sana'a ba to ana son kuma karka roƙi kowa sannan ana son kuma wata kenan karar ka karbi dukiya akan abin da ba daidai ba to in an samu haka shi kenan kar ka je ka yi mana je ka yi abin da duka illa illa ya ka kar dai ka zama wala ta kun kallon alal nas ba ku ganin annabawa suna wa'azi kowa sai ce sai ce Allah sai tambaye shi ce masa am tas'aluhum eh kharajan fakara da rabbika kai annabawa za su zo su yi wa'azin su yau ba wai dan ba su da bukata ba amma ba sa roƙa wani lokaci ana kawo kyauta annabi sallallahu alaihi yana karba sadaka ne bai ya karba ko sadakar ba in an kawo zai karba amma shine ba zai ci ba sai ya ba mutane da suke da bukata ba laifi za a yi musu kyauta ba ne amma so su kafa sharaɗi ko to shi ne ba zai ba abin da sa illa iyaka idan yadda malamai suka bayar fatawa daga bashi ne idan aka tsare malami akan wani abu na musamman za a iya biyansa kawai misali a tara yara a ce karanta musu ya karantar da su ta wanda tsare shi aka yi akan wannan ko za a iya biyansa wato kina akan wannan da wani abu makamacin wannan wallahu ta'ala ala to mu je malam وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينة ما في الصحف الأولى
Allah madaukakin sarki ce wa kalu sai gashi mutanen maka sun zo suna cewa a annabi sallallahu alaihi wasallam laula yatina bi ayatin min rabbih me yasa Muhammadu ba zai zo mana da wata aya daga ubangijinsa ba ka san mutum idan basirarsa ta toshe ba zai ga wato kenan gaskiya ba yanzu abin da suke bukata shine ai san mudawa an ba su taguwa mutanen musa alaihi salatu wassalam an ba su sanda haka ne mutanen waye isa alaihi salatu wassalam an ba shi warkar da makako da mai wani ayoyi ne wanda suke na zahiri haka ne to me yasa annabi shi ba zai zo da aya ba tun da farko da ya fara duk a cikin ayoyi yake amma idan su ya rufe basu ga aya ba yanzu suna tambayar laula ya tuna bi ayati mai rabbi me yasa ba zai zo mana da aya daga ubangijin sa ba yanzu mutumin da bai yi primary school ba bai yi secondary school ba ya zo muku da alqur'ani qur'anin da ya gaza ya gajiyar da ku a matsayin ku na manya-manyan masu malaman balaga da fasaha da ilimin nahau da ko menene har man din duk kun fillaci mutane akan wannan sai ga shi zuba da abin da ya fi karfin ku duk dabara ku ta abin akwai wajen da tafi wannan shi ko bai je makaranta ba abu wanda ya koya masa wani ba cikin ku kaga wannan ba karamin aya ba babbar aya da Allah madaukakin sarki ya zaba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce alqur'ani ba haka bane me yasa haka saboda alqur'ani aya ce mustamirra wayancan kuma aya ce na wani lokaci yanzu samudawa da Allah ya ba su taguwa ai iyaka wanda suka gani ko wanda suka ji labari a lokacin da kawai suka ga aya haka da kuma haka ba wanda yake gun taguwar ta fito to shine ya ga aya wanda bai gani ba fa ai labarin aya bai ji shi a cikinsa shi bai ji ayar labarin da yake ji da annabi musa ya zo da sandansa ya jefa ta zama maciji kan ni ba wanda suke gudun da za su ga mu'jizar wanda ba sa gun ba a sai dai su ji labarin amma su kan ba su ga aya ba isa alaihi salatu wasallam da ya warkar da makaho ko kuturu ko gurgu ko ya tada macece duk wanda suke gunne amma yanzu alkur'ani a wannan lokacin namu na yanzu har ma an fitar da wato kenan mu'jiza sama an fitar da ita kala kala kala kala a ce ijazul adadi fil qur'an al-karim ijazul nabati fil qur'an al-karim ijazul kalimat fil qur'an al-karim ijazul ma yanzu an fitar da shi different categories adadi wannan al-lissafi wannan in an fitar maka wata aya aka fitar da lissafi sai ka ga abin ya baka mamaki kalmomi da suke rubuce a cikin alkur'ani in an baka lissafin su a wani guri sai abin ya baka mamaki idan aka zo batun tsire da aka yi bayani yadda tsirin yake a cikin alkur'ani sai kai mamaki in an zo batun haihuwa yadda ɗaya ke abin a embryology yadda ɗaya ke rayuwa a ciki har ya zama an haife shi Kur'ani ya magana sai baka mamaki kuma yanzu haka ake diskabarin abubuwa da yawa kuma gobe ma bayan mun bar duniyan nan mutane za su yi diskabarin wani ijaz din a cikin alkur'ani to akwai ayan da tafi wannan suna neman wata aya to amma neman kawai suke gure su gure annabi sallallahu alaihi kuma ma bayan wannan ita kanta ayar da suke magana ta zahirin annabi sallallahu alaihi bai sa wata ya tsage ba ya faɗo musu ba iktarabat sa'atu wan shakkal kamar ba a makka aka yi wannan ba ina mutanen makka suke lokacin da haka ta faru annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi isra'i da miraji ba da suka zo suna tambayar su da ce an yi isra'i da ni zuwa bainin gudunar kudu suka zo suna tambayar sa sun san bai taba zuwa bai taba barin makka ba suka ce yaya kuwa salacin kudu yake ya zo duwe describing ɗinsa komai da komai su da suke zuwa ya kirge musu kofofin ya kirge musu wandodin da kalan da suke ciki da fankar da take ciki da abin da aka rika kwanan da shi da faɗin measurement ɗin daga guri kaza duk zuwa guri kaza duk ya kirge musu dan lawan ba aya ba to amma me yasa suke tambaya laula ya atina bi ayatin min rabbih me yasa Muhammad bai zo mana da aya daga gurin sa ba sai ce a'a a'a wannan abin mamaki awalan tatihim bayyinatu ma fi sufil ula yanzu hujja bayyanannu da suke cikin littattafan farko ba su zo musu bane ni har yanzu o su ba su gani ba ka san wata kenan in mutum idan su alfa yake ba zai iya gani ba wa ma tukunin ayatu wa nuzur an kawo lafi mai nuna ba mutane da basu imani ba da aya da annuzur ba za su amfani su ba a kawo aya ba za ta amfani da su ba a kawo mai gargadi ba zai ba zai amfani saboda ai yanzu shi ya riga ya sha ta dubu shi ba zai yadda ba amma in ba haka ba yanzu akwai mu'jizar da tafi ko ayan da tafi a cikin kana gani akan idanka wata ya balle ya faɗo kan dutse a gabanku akan jabal abu ubaisi akan dutsen gashi bangaren sabon gani kuma dutsen ya ce ashadu allah ila illallah wa ashadu annabi muhammad sallallahu kuma ya tashi ya koma ya manne bangaren watan ya koma ya manne duk kuna kallo duk makka ba wanda bai gani ba duk kewayen makka ba wanda bai gani ba akwai wani aya bayan bayan wannan to abin da yake cikin littattafan mutanen farko ma ya zo musu yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai makaranta ba ya kawo tarihin samudawa duk da tattafan duniya na wani lokacin ba wanda ya ce tarihin da annabi sarsara kawo ba haka yake ba ya kawo na adawa ya kawo na kawo mutubai ya kawo na asahabar rasu ya kawo na asahabar aikati ya kawo na ibi irin ma'attala ya kawo na fir'auna ya kawo na dawuda ya kawo na sulaiman ya kawo na ayuba ya kawo na isa dan maryam duk waɗannan tarihon da tarihi ne kawai historically wa ya taba cewa abinda qur'ani ya zo da shi ba haka bane ga gaskiyar lamarin ai yana kawo tarihi na gariya ko su ahli kitabi sun bincika babu ahli kitabi daya da ya zo ya ce tarihin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya alqur'ani ba haka yake ba babu wato kenan itirabi ko da guda daya ba samu ba kala wani bai sai su ba to wanda ya kamata ya zama wato kenan ayoyi a gare su don haka alqur'ani littafi ne daga gudun Allah maɗauki zai walau an na halakta ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي
الله ما دوكا كسر جيتشي أبا كيسو za su ce walau anna Allah madaukakin sarki ce walau anna ahlaknahum bi azabi da a ce mun halakar da su da azaba min qabli saka ne min qablihi kafin saukan shi alqur'ani la qalu rabbana lalla arsalta ilaina rasulan da sai kaji sun zo suna cewa Allah ubangiji me yasa ba aiko mana da manzo ba me yasa ba aiko mana manzo ba a ce mutanen makka qur'ani bai sauka ba sai aka kama su duk aka azabtar da su aka ce me yasa ba su ba qur'ani ba kuma qur'ani bai zo ba Allah ya ce kun saba mu kuna shan giya kuna bautar buki kuna kaza kaza kaza duk sai sa su a wuta kafin zuwan alqur'ani da haka aka musu wallahi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula da sun ce Allah me yasa baka aika mana manzo ya gaya mana shan giya ba kyau ba me yasa baka aiko manzo ya gaya mana cewa bautar gunki ba kyau ba haka kawai ka kama muka azabtar da mu da ma an aiko mana manzo laula yanzu ana kaga waccan laula da muka karanta a baya tana korewa ne laula kitabun minallahi sabaka ko tana korewa ne tana korewa ne inda ba dan alkawarin da Allah ya maka za ka ana yanzu ba a musu azaba ba saboda ne kitabun min Allah sabaka ta kore yi musu azaba amma laula anan menene kamar wata kenan tana kokarin nuni ne cewa me yasa da aida aida laula kuma lil is- il- eh, irshad aida an aiko mana manzo sannan sai ya gaya mana muka bi aya aida ya fi amma yanzu ba a aiko manzo ba kuma a kama mu ana azabtar da mu mu? inda an aiko mana manzo ai ka ga fa na tabi ayati ka za mu ga ayoyinka ayoyin da ka kawo du za mu bi su ko min qablu kafin ma an nazilla a walakantar da mu wa nakza ko kuma mu kunyata da an kawo aya da za mu bi wallahi kuma ba za mu kunyata ba amma yanzu ga sun zo za su shiga wuta akwai hadisi da aka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisi ne malaman hadisi suka ce hadisi hasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar lahira wa'anda suka mutu kafin wahayi za su yi magana su ce ubangiji Allah madaukakin sarki mu ba mu ga wanzo ba ba mu ga mai wa'azi ba kuma mun mutu da haka ya za a samu auta sannan akwai mutumin da yake al-mahduf mahduf shine irin mutanen da suke ba su da hankalin nan dama an yi shi haka yake baya fahimtar komai koma ya tashi da hauka tun farkon tashinsa ko ya tashi irin wanda kwata-kwata ba yadda za ka iya da su ba sa fahimtar komai haka suke su Allah ya su zai ce ya ubangiji da ka bani hankali wanda zai iya ganewa alheri in gane sharri ai da na bi ayarka amma ni dama na tashi ba ni da cikakken hankali haka nake dan me za a yi mu azaba yanzu sannan yaro karami wanda ya mutu za a sa shi wuta zai ce ya ubangiji allah maɗaukaki sarki da ka girmar da ni ka zama da ni babba na san menene ake ciki ubangiji allah ai zan bi amma ni tun ina ɗan yaro dan iyaye na aran kaza kaza kaza da sauransu sana ce eh haka ne lalle kun kawo points kuwa wannan dai kafin aiko manzanni ko to shi kenan ku tsaya a nan ko kuma kun yi a ce ayyukan mahaukata dama ba ku da hankali ko to kuma ku sai ala ko kuma kun ce ba a ba ku dama kun girma ba shi ke sai a tara su da to shi ke ba wani karfi zan muku jarabawa yanzu ai dama a duniyar ma jarabawa ne zan muku jarabawa yanzu ku kalli can sai su kalli wuta tana ce ba ba ba ba ba, sai a ce riduha ku gangara wadda guluha ku shige cikin wuta maza maza ku gangara maza ku tafi kowa ya je shiga wuta sai su garzaya suna zuwa baki wasu tiriji a to me kuma yanzu muka yi za a samu a wuta wasu kuma sai su shiga wasu sai su shiga wa'yansu kuma sai su tirje su ce wallahi ba za mu shiga ba ya za a yi ba me to yanzu me muka yi shi kuma umarnin Allah wadda kuke suke bi ake yi ma lalle ne sai ka gano hikimar bago to wa'yanda su shiga da sai a ce to dama a ilimin Allah ya tabbata ku ku ne masu biyayya da kun kai lokacin da an aiko manzannin ma ku za ku bi da kun girma kun yi hankalin ma za ku bi da an ba ku basira da abin ma za ku bi to sura ta sai kai su aljanna ko kuma dama da an kawo manzannin ma ba za ku bi ba eh ba za ku bi ba inda an girma da kuma ba za ku ba in kwan hankalin aka ba kuma ba za ku bi ba saboda haka yanzu an jaraba wa su an yi musu jaraba su a lahira an muna tawa a to Allah sa mu cinye tawo su ma Allah ba su ikonci to haka ne Allah ya ce za su ce me yasa ba a mana aka mana manzo ba mun kabla an nazilla wa nafsa to kaga aikuwa manzanni kenan kamar yadda wani ayat ta nuna yana hana mutum su shiga zilla ko kuma kunyata in an aiko manzo sai mutane suka bi manzon to ba za su kaskanta ba ko ba za su kunyata ba amma fa in an aiko manzo mutane sai ba su bi manzon ba suka ajiye magana manzon suka abin da ransu yake so ko suka bi ran wanda su ran ran san ran wani su to za a samu zilla za a samu kuma wato kenan kizo shine kunyata الله يكفيك سوى ما تومس
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدي
Allah barka ce a gaya musu kul ka gaya musu ya Muhammad wannan kuma ga wanda ake musu wa'azi suke kin ɗauka ba su yadda ba sun ji da kunnansu sun gani da idonsu kuma ga manzon tare da su kuma ya gaya musu gaskiya amma kuma su dauke ta ba sun kawo hujjoji irin nasu wanda zai sa su tabbata akan abin da suke a kansa na ra'ayi za ra'ayi na wahal da mutane wata kenan wai yin aimina na iska ta jima tana wahal da mai kayan kara tana jima tana wahal da mai kayan kara allah ka sa ra'ayi mu kullum ya zama da shi to sau da sai allah ya ce a gaya musu kullum mutarabbisu shikenan kowannen ku zai jira ok ba za ku ba za ku karbi gaskiya ba eh to shikenan ku jira mu da muka karba mu ma za mu jira haka ne kullum mutarabbisu kowa jira yake zaman jira yake kawai da haka mutarabbisu kuma ku zanna ku zanna ku jira ai dai kan rayuwar guda ɗaya ce aka baka a duniyar nan kuma da zarar ta salwace shi kenan ta riga ta tafi kenan babu kuma inda za ka sake samun ka dawo ka yi ka sake maimaita ta kuma kuskuren da ka yi ka rayu a kansa da wanda ka sani kana yin kuskuren da wanda ma baka san kuskure kake duk babu lokacin za a dawo kuma a gyara a kansa don haka kuma ku jira kuma ku jira za mu ko amma ku sani wasu ta'alamu na man ashabi sirat sawi wallahi da sanin za ku san su waye suke hanya madidiciya ko a wata ayin Allah ya ce wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin za mu gane ranar lahira mu ne ko ku suke kan shari'a ko suke kan bata mabayyaniya kaga sai Allah ya gyara abu da ya ce wa inna mu sai ya ce la ala hudan aw iyyakum sai ya ce aw fi dalalin mubin kaga wanda irin abin da ake kira a taksim a balaga ko a taksim da mu ne ko ku muke kan shirya ko kuke kan bata eh wa inna mu ya fara ga fada ko au iyyakum sannan sai ku la ala hudan yanzu ya dawo kan mu kenan ko au fi dalalin mubin ya kuma ko to nan ma haka ne Allah baratu take ce wasa ta alamuna man ashabu sirati sawi da sannu za ku san suwaye suke kan hanya madaidaiciya haka ne wa mani da kuma wane ne watakilin ya zama shine shiryayye a kan wannan abin nan amma nan kabar sai ce ya ce kullum mutarabbisu kowanne mai jaman jira yake to su aka fara a fata sai aka ce su ɗin fatarabbasu to ku jira takadirinsa shi ne mu ma za mu jira ko to da za a gane waye ke kame suratu sawi wa man ihtada mu kenan waye yake kan hanya madaidaiciya waye kuma yake shiye shiye shirya mu din da mu ne ku din na ku jira ne da sannu za ku gane abin da muke faɗa daidai ne ko ba daidai ba ne da sannu za ku gane to mu je malam بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة محرضون تو mun shiga sabon sura sura da take magana akan kisar annabawa suratul anbiya ko sura take magana akan annabawa Allah ka samu tare da annabawa a duniyar nan da lahira wannan sura ta giggiyin kuma da sura kisosi na annabawa don haka yana a maka aka saka da ita ko a maka aka sauka da ita saboda allah madaukakin sarki ya karantar da mutane yadda annabawa suka rayu don mu mu rayu akan haka allah madaukakin sarki ce bismillahir rahmanir rahim iktaraba lin nasi hisabuhum an kusantar ma mutane da hisabinsu hisabi shine abu da zai faru bayan an tashi yanzu muna rayuwa a duniya muna aiki ko mai kyau ko mummuna za mu mutu mu shiga hayatul barzakiya shine zaman kabari za kuma mu tashi daga kabari mu je filin tashin alkiyama idan muka je filin tashin alkiyama za a yi hisabi sai a ba sakamako masu hannun damar su tafi masu ɗaya hannun damar su tafi masu ɗaya hannun su tafi tsari na alkur'ani sai ya ce wannan hisabin mutanen har an kusanto da shi zuwa gare su itarbar nasu hisabu mutane an kawo musu hisabin su gab da su gashi gashi kusa da su mun fahimci wannan abinda Allah madaukake sarki yake cewa innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban su suna kallon abun a nesa ne yanzu mu abin da zamu ta kallo shine da yanzu a duniyar nan ma yanzu ne ina son yanzu kamar a ce in kara shekara 100 ko 150 akan abin da nake da shi ko sannan bayan nan kuma zai zauna a cikin kabari kaddara a cikin kabari kafin a tada shi za a yi shekara kamar dubu biyar ko dubu goma ko sama da haka sannan an tashi a jirgin tashin alkiyama a yi tsawa na shekara dubu hamsin tukunna sannan a zo a yi hisabi kaga ai abin da nisa amma a fahimtar mu ne ta haka Allah yake cewa innahum yarawnahu ba'idan mu muna kallon da nisa kaga kafin a je wannan tafiyar fa tafiya ne wadda take mai nisa amma Allah ce wani rahu gari ba mu na kalarsa a kusa kusa ne domin in Allah madaukaki sarki tashi a kawo ma amur rabbika illa kalam hil basari yadda kake kyarta idon ka na hanka shike na riga an gama komai au me au huwa aqrab ko ma bai kai haka ba twinkling na haske wel ɗayan nan haka Allah ke ganin abu ko kuma bai kai haka ba ma yanzu a saka nawa ne an kulle dauce haka kaɗan danjar ta sannu dil haka ta ɗan kullum ta ɗage sakan nawa ba lalle ne kai saka muku to Allah sai ce auhuwa a ƙarar koma bai kai yadda kai kake tunanin ba da haka hisabin mutane ya kan shine sai ake cewa ai yadda za mu fahimci abu shine man mata duk wanda ya mutu bagar kamar kiyamata to shi kiyamarsa ta riga ta tsaya da zarar mutum ya mutu a shi ga kiyamarsa ta riga ta tsaya don duk abin da za a fuskanta a filin tashin kiyamar yanzu zai fara fuskantarsa yanzu zai fara fuskantarsa yanzu kuma kullu atin ati duk abin da aka ce zai zo shi to sunan sa ma ya zo kawai don haka Allah ce iktarabal nasi hisabu hisabin mutane ya iso gab amma abin da zai baka mamaki shine wahon fi gablatin su suna cikin rankarma ba su ma san abin zai faru ba ba su ma san abin da zai faru ba ba su ma san abin da zai faru ba kan min sahihin asha min gairi illaci ko wa kan min sakimin wa kan min sahihin mata min gairi illaci wa kan min sakimin asha hinin min dahari sau da za ka mutum ya tashi lafiyarsa kalau lafiyarsa kalau kuma sai mutu haka sai mutu kawai lokacin ya yi shi kenan in ya yi lokacin shi kenan don na ba da misali wani makwabcin a azare da safe ya sa aka yi wanka aka komai da kuma ayayensa ya fitar da su ya kai su hanyar makaranta su tafi ya ba su kudin tara ya dawo ya ce mai matar dora mu ba zan yi wanka ta ce to ta je ta ɗaya ruwa ta ɗora shi kuma zana yana ɗan jira ta kawo wanka zai yi wanka ya tafi wurin aikinsa kwata-kwata ta ce tsakaninsu da shi minti goma ne da ta za sai ta same shi ya jima da mutuwa jiki biya sai babu ihu ba rikici ba komai ba wani complain ba wani shambe-shambe yadda ya ɗanke shi gida akan kujerar nan a hakan ya tafi a hakan ya tafi kaga sahihi ne mata min gare illacin yanzu shi wannan kiyama su ta anesa take to kaga mu da muke ganin cewa ba ta zo din ba ta zo ta ba wallahi tallahi ta zo to amma wa hum fi gablatin mawridina mutane sun sa cikin rafkanuwa suna mai kau da kai ga barin abin da yake wato kenan hakikalin lamari to Allah madaukakin sarki sauri aka ce wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gina daki ko yana gina katanga ko yana gyara wato kenan dakin da zai kwana an gina katanga da kokari a yi bai baya a dora abin nan sai wani sahabi zo ce a salamu alaikum lafiya lafiya aiki alhamdulillah daga ina kake ce daga gurin annabi sallallahu alaihi yau ko wata aya ta sauka ce wata aya ta sauka wata aya ta ce iqtaraba lin nasi hisabu wa fi gabatin ma'ruf bi sunna lillahi muke bata lokaci ginin dai da bai gini muke bai gini ba sai ya hakura sai a dan yaba abin da za a yaba kuma haka za a karasa rayuwa kullum an kuma zuwa ga Allah madaukakin sarki yanzu ya tattara komai na duniya ya ajiye saboda kai duk abin da yake kokari shine lahirarsa kokari shine lahirarsa don haka in dai da yana neman duniya wato kenan misali a ce 50% yana neman al- al- al- lahirarsa duniya 50% lahirarsa 50% yanzu sai ba ta kawai bai fi abin da ya fi 20% ba ya ɗauki 30% ya kara a kan neman lahira in ka ga ya tafi neman abin da laruri ne na tilas da ba zai yi ba hakan nan wata kira ya riga amma yanzu ina yake wanda suka tara kudi a zamanin sa ina suke duk ma ya tafi tafanu jami'an fa ma mafir wa matu jami'an wa matautabar ta wajen ما ياتيهم من ذكر من ربهم مهدف إلا استمعوه وهم يلعبون su wayannan mutane da Allah yake zargi su cewa hisabi ya zo amma su suna cikin rafkarwa ba su ma san ga abu yana tafowa ba ba su ma damu ba sannan ma in ma an gaya musu suna kau da kai ba sa ma yadda balantana su dauka to abin da zai baka mamaki shine ma ya tihi min zikirin babu wani gargadi ko wa'azi da zai zo musu min rabbihim daga ubangiji su muhdathin wanda yake sabo yau an kawo wa'azi ba su dauka ba gobe a sake saukar da wata aya sabuwa a kawo ba za su dauka ba jibi ma a sake babu lokacin da wani gargadi zai zo musu daga gurin ubangijinsu wanda su da ba su san shi ba wanda ba za su yadda da shi kuma saboda ai su ba san wannan abu ba da haka su ba za a kawo sabon abu ba ba za kuma su yadda da shi ba to duk lokacin da aka kawo wannan maganan karɓa ba za ta zo ba illa sami huwahun yana abu in ma za ka karanta musu za su shiga ne kawai suna wasa da kai sun dauke kama kawai abin wasa bata lokacin ka kake yi yau kuma da me za ka zo ka gaya mana yau kuma kaza kaza kaza saboda haka kullum tsakaninsu da alkur'ani istihza'i tsakaninsu da gaskiya istihza'i izgilanci kenan yanzu ba su da lokacin da za su tsaya su fahimci abu tunda abin ba ka yarda da shi ba ko hausawa suke cewa in na raina kasuwa ko sauki ba na yi ko da kokantun kwari ne akwai kasuwa ta tafi kantun kwari a nan kusa to in kasuwa kantun kwari ba ta shalle shi ba ko sautu ba zai yi ba yanzu wannan gaskiya yake a wajen harkar ciniki ra'ayi ne kawai ya rike ko iska ne take mai da take wahal da mai kayan kara amma inda za ka yi sautu abin a cikin tukwari ba za ka yi sautu a danguro ba saboda kare na wurin to haka ne alkur'ani ake saukarwa a karanta musu abin da allah yake so da abin da allah maɗauki sarki yake so su daina to kawai sun shara da shi ko ba sa wani abin da kusa yan wana wani ta sauka kan mutanen maka amma kuma hukuncin ta zai iya zuwa ya ja ba zasa kanmu yawwa tsakaninmu da alkur'ani da ayoyin alkur'ani da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam mu tsaya mu saurara mu fahimta kar ka damu da mai fadan damu da abin da ake fadan kar ka sa kungiyanci a cikin zuciyarka ai ba dan kungiyar mu bane a'a me yake fada abin da yake fadan gaskiya ne ko ba gaskiya bane ai kungiyar ka ajiye ta a gefe yanzu saurare shi kaje in ya faɗi abin da yake daidai to ka dauka don zai zama maka mai amfani in ya faɗi abin da ba daidai ba to a shi shi wanda ya faɗin gaskiyar ko da ba ɗan ƙungiyar ku ne wanda ya faɗi kuskuren kuma ko da ɗan ƙungiyar ku ne ko abin da ke nufi kawai wato kenan gaskiyar don mu jama'a لاهية قلوبهم وأصروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون Allah maɗaukakin sarki ce lokacin da ake saudakar da alkur'ani kulubuhum zukatansu gaba ɗaya lahiyatan a cikin wata kenan lahau take a cikin wasa take da wargi irin kawai dariya ma suke ba su ma yarda da abin da abin da ya za a ce wai kaza kaza kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ne maimakon ma su ce annabi ko muhammad sai ta ibn abi kafsha ne bai fada ibn abi kafsha shine ya fada wai ba za su ce muhammadu ba sun san cewa sunansa muhammadu dan abdul muttalib sun san zuriyar su sun san ba quraishi ne ba bane amma ba za a danganta shi da gidansu ba sai a kai shi gidan inda aka shayar da shi can baban mijin wanda ya shayar da shi din abi kafsha sai a ce dan abi kafshin ba za a ce masa dan abdullahi ba saboda ne walakanci ko a rena shi karan ma mutane su saurare shi kai da Allah wani kaza kaza kaza ai dan kaza ne sai a faɗi wani abu daban wanda za a ɓata abin dinsa to musulmi aka ce ba sa irin wannan su faɗi gaskiyar lamari in yana da kima ba da kimarsa lahiyatun kulubun zukatansu kullum a cikin wasa take a cikin warki take da abin da aka so kada saboda su ma dauke shi na da muhimmanci ba wasar na jawal ladina ladina zalam wa'anda suka yi zalunci a kansu wanda duk ana magana farkon saukan alkur'ani sai su kira mitin a boye a tattauna akan annabin nan ko kenan a cikin su dole za a samu wasu wanda suke dan rizinin wani sun dariya suke yi da kuma daukan sa wasu kuma za su ce a ku zo mu tattauna mu gani menene gaskiyar lamarin a cikin su dole akwai wanda za su dan rizin to idan sun zo za su yi wannan annajuwa din shine mitin din sun abina sai su hal haza illa me bashirin musulmi ai ma'ana ma haza illa bashirin musulmi wai suna cewa mu tsaya mu saurari abin da mutumin nan yake faɗa don su ka dalla ku rabu da shi mutum ne fa kaman ku mutum ne fa kaman ku mutum ne dan gidan wance ne da wane kuma shi ne zai ce Allah ya gaya masa abu ta ina in ban da ariyan banza ba in ji mutane in ban da ariyan banza ba wala wala muna na mutum man da aryan banza ba wai Allah ne ya gaya masa eh to kaga ki zo da ba za su yadda da wannan ba ma haza illa bashar mislukum ai hal haza in ma'ana ma haza illa bashar mislukum wannan mutum ne kaman ku ba zai yi a ce Allah madaukakin sarki yayi masa magana ba don haka yanzu tunda mutum ne yanzu abin da yake yi sun fahimci cewa akwai wasu mu'ujizozi kamar iktarabata sa'atuwan shakkal kamar dinnan sun ga wannan sannan kamar subhanan da zai asirai bi abdi hilalar musulun sujidin harami annan sun ga wannan sannan sun ga kuma yadda ke tuttuɗo musu da basira da balaga har ta kai ga abu jahil da abu waye za su ruka cewa wannan abun nasa akwai basira a ciki to sai su ce a'a to tun da yanzu shi mutum ne ba za a ma Allah ba zai masa magana ba to menene hukuncin abin da ya zo da shi sai su ce sihiri ne da haka sai afata tuna sihira wa antum tafsiruna kuna ji kuna gani da idan ku yanzu ku bi shi akan sihirin sa ai wannan abin da sihiri ne ko me yasa suka ce sihiri ne saboda ya zo da abin da ba su sani ba ko ba za su yarda ba dan ma su tabbatar ma mutane lokacin da wata ya yanke ya fado washe gari duk mutanen da suka shigo makka za su tambaye su je kun ga kaza sai ce wallahi mun gani da sun ce sihiri ne daga wasu su ce kai sihirin yi ufar wannan sihiri ne wanda aka cira toshe daga wani guri wato kenan ba karamin sihiri bane muhammadin nan ba maimakon su gane yanzu su yarda cewa mu'jiza ce Allah madaukakin sarki ya bashi a sai suka dada dilmiya kuma sai suka ce sihirin wato kenan yusuf to yanzu in haka ne abada tuna sirwa antum tusiruna za ku zai ke masihiri kuna ji kuna gani da idan ku ku ba wawaye ba yanzu sun kadar da mutane sun kadar da hankalin mutane akan irin wannan wannan maganganu suna da tasiri akan ko menene duk abu karka damu da wato kenan inclination na mai bayaninsa nemi tsantsan maganar da aka yi domin wani lokaci idan mutum zai zo ya gaya maka labari zai faɗa maka fahimtarsa ne idan zai faɗa maka fahimtarsa kuma zai za ka ga karkatarsa a ciki ta bayyana ko wajen karfafawa ko wajen wato kenan korewa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nadara Allahu mur'an sami'a maqalati fa wa'aha wa addaha kama sami'aha Allah ya albarka a mutumin da ya ji magana ta sai ya kiyaye asalin kalmomin da na faɗa ya haddace su ya je ya faɗa ma mutane kamar yadda ya ji ma'ana bai ƙara ba bai rage ba don idan ya yi hakan ɗin yanzu ya baka dama ka ji kalmomin da ya faɗan sai kai ka ba da fahimtar ka kai amma in ya kai maka ma'anarsa da ya zo ce maka ai an saukar da alkur'ani eh to menene aikin sihiri ne kawai to yanzu abin da ka dauka sihiri ne yanzu ko ba sihirin bane ma'ana fahimtar sa kai ka dauka amma ka kai masa gundarin abin to zai iya fahimta shi ma ya gida tasa fahimtar akai nace duk ba hamil fiqin ila man huwa afqahu minhu sau da yawa zaka dauki ilimi ka kai wanda yafi ka wato kenan fahimtar sa kai kana dauke da gundarin abin amma baka fahimce shi yadda ya kamata ba ka kai ma wani wani ya ce maka ai ga abin da ake nufi ga abin da ake nufi to masha Allah lokacin minti da
قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم الله ما دوكاكين سركي yace qala rabbi ya'lamu al-qawla sai Allah madaukakin sarki yace a shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace rabbi ya'lamu al-qawla ubangiji na shine wato kenan ya san koma wace irin magana ce da aka zo da ita maganar ta sihiri ne ko ba sihiri bane ubangiji Allah ya san wannan ko kuma umarni ne ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka gaya musu ka ce musu rabbi ya'lamu al-qawla lalle ubangiji na shine mafi sanin wato kenan duk wata magana da ake fi sama'i wal ardi a sama da ƙasa duk maganan da za a yi in dai alƙawli kaga ya zo da alif da lam na istigrak ko ma wace irin magana aka yi ta a sama ko a ƙasa ubangiji na ya santa domin Allah madaukakin sarki ya san komai ko sami shi mai ji ne da haka duk abin da ake faɗa a sama ko a ƙasa mala'iku ne suke ko mutane ko aljanu ai so ne masu maganganu ko to Allah madaukakin sarki yana ji wa sami'u shi mai ji ne al'alimu kuma masani ne ya san dalilin da aka fa magana domin sa ya san inda magana wato kenan ta karkata to mu je بل قالوا أضغاث أحلام بل افتريه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون بل بل وانا مغانا كجوتا kalu abinda suke cewa wannan alkur'anin nasa kai a su halani rikitaccen mafarki ne kawai in an ce a su alam shine mafarkin da bai da fassara ka yi mafarki ka ga wasu abubuwan da hankali ma ba zai iya bayanin su ba na tsoro da firgita ka ga wasu halittu daban a cikin wani irin yanayi daban wanda ba da wani mafarki mafarki akwai mafarki wanda yake kiransa albushira wanda za ka ga mutanen da ka sani abubuwan da ka sani wanda suka dace ana yin su wanda za su iya baka fasara mai kyau ko kuma fasara ta abin tsoro amma akwai wanda kwata-kwata ba zai ma fasaru ba wanda shi ne ake kiransa adga su ahala shi yasa ake son mutum zai kwanta ya yi alwala ya koda raka a biyu ya kwanta don allah ya kiyaye shi daga yin wannan adga su ahala ne saboda ba sukan samu fassara da garaje ba don haka yanzu abinda muhammadu ya zo da shi ya zama adiga sahalam ya zama ya rikita domin ya juyar da kwakwale ya zo da wani abin da kai baka saka ce ba mu'jiza ba ne amma kuma ba a yi cewa mu'jiza ba ne ya zo da abin kai baka saka ce sihiri ba ne don ya fi karfin sihiri ya zo da abin da kai baka saka ce waka ba ne don ya gota waka saboda duk sun aura shi akan ma'aune da ya kamata a ce su sai su ga ba wannan bane in sun ana shi akan wannan ba wannan bane in sun ana shi akan wannan ba wannan bane kuma gaskiyar da ya zo da ita su ba sa so su karbe ta sai su ce to abin da ya rikice kawai ya cakuɗe wani guri sai su ga yana da fa gaskiya wani guri su kai zalla ku da wuri shi wani guri sai su ga to magana ta su duk ta rikita mutane gaba daya mun kasa ganewa azga su ahala ne saboda haka kawai a tattara a watsar masa kayansa wasu ko sai a balif tara ku ba wani azga su a planet ɗin tsayawa kawai ya kirkiro abunsa kun san yana da basira zamna ya kirkira ya zo yake faɗa ma mutane da kuma sun ce a wani guri yake kowa ko suka ce menene suka ce wato gidan shi ne yake a wani guri yake jiwa yake korowa yake koyowa wa anahu alaihi kawun akaru ko? eh? ifku diftara ko ƙarya ne ya kirkiro yawwa a sadirar awwali na ta tabaha bayyatullah alaihi bukratan wa asilan yawwa da wannan da waccan din ma wanda ke wa anahu alaihi kawun akaru ko tatsuniyoyin mutanen farko ne annabi yake tattarawa ya rubuta a sadirar awwali na ta tabaha bayyatullah alaihi bukratan wa asilan ita ce ake karanta masa kullun da safi da mulaice sai ya zo ya ce ko kuma a'a wani abu ne ya kirkira wa'insu mutane suke taimaka masa ko kuma yanzu kuma suka ce a'a suka ce menene bal iftarahu shine yau tukinin ya kirkira shi shine ya zauna ya tsara kayansa suka ce kuma me bal huwa sha'irun a'a mawaki ne idan mawaki ne abinda suke sayawa mawaki ne saboda dalilai da yawa ɗaya daga cikin dalilai shine a zamanin jahiliya sun yarda cewa kowane mawaki guda ɗaya yana da shaidani guda ɗaya wanda yake masa wahayin waka don haka imrul kaisu tare da shi akwai shaidani wanda ba a ganin sa shi yake masa wahayin wakar na biga yana da akwai ko ma wani mawaki ne kawai har ma shi ma kansa mawakin ya yarda da haka shaidani suke ce masa shaidanuhu yuha ilahi kaza wa kaza sun yarda da wannan a da su to idan annabi sallallahu alaihi wasallama mawaki ne kenan yana da shaidani a kusansa da yake masa wahayi kenan kaga yanzu sun samu hujjar da za su abin da su da sun ce a'a ba wani shaidani shi ya zanna ya tsara kayansa wayan su kun ce a'a mawaki ne tun tunda mawaki ne shaidani ne yake taimaka masa ko to duka wayannan kama kama ne wanda baya hana mutuwa dan haka sai suka ce to yanzu yanda za a yi a je a kira shi a zo a zauna da shi balatina bi ayatin mu dai yanzu kawai je kawo mana aya ya kawo mana aya kama ursilal awwaluna kamar yadda aka aiko na farko da aya shi ma ya zo mana da aya kenan yanzu duk ayar da aka zo musu nan kuma duk yanzu ba ba ma wannan bane a kawo musu wata sabuwar aya daban kenan ko to wa ma yudrika wa ya sanar da kai cewa annaha idza ja'at la yu'minuna in ayar ta zo ba za su imani ba ai za a kawo musu wata ayar kuma su ce ba su yi daidaita ba za a kawo wasu ayar su da suna adalci ko suna ayon abin a hankali hankali da ba na taka tuwo ba to za su gane cewa already ayar ta riga ta zo ta amma suna ta neman aya kuma ga aya a gabansu ko ga abu a gabansu shi yasa wani lokaci idan Allah zai yi musu mukataba yakan kawo wato kenan duwa muqawwamat na karfafa magana yace inna ilahakum lawahidu ko lalle ubangijin ku kwaya ne kai wani lokacin Allah madaukakin sarki sai ya ce musu wa ilahu kum ilahu wahid kawai kaulan wahidan babu wani inna babu lamul qasami babu tawkidi nunu tawkidi ko sakila ko kafifa duk babu sai ce kawai wa ilahu kum ilahu wahid abin bautan ku kwaya ne kawai babu duk wani abin da zai karfafa magana saboda me ai ga abun a gaban su da za su yi tsaya su yi tunani dan kankani da sun gane haka ta ba rasa tunanin mu don haka ba bukatar wata gidan wahala wani lokaci ba balaga bane ka wahal da mutum ka wahal da kanka wajen sai ka gamsar da mutum a'a balagar shine kawai ka gaya masa gaskiyar kawai ya ga dama dauka ya ga dama barta kawai tunda ai wahal da kai zai ta yi kuma duk inda kai kokarin ka ba zai gane ba ko ba zai yadda ba to shikenan sai ka gaya masa magana sai ka abin nan sai maganar gaskiyar lamarin shikenan sai ka washe ana to mu je ma'ana eh to alhamdulillah to zamu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah gane da mu kuskure Allah ba mu ikon gyarawa za mu dakata ne insha Allah ta'ala nazo ana ba mu labari aka ce masallacin harami na makka da na madina sun yi cikan da da ba sa yin irinsa abin mamaki kwanan da na karanta wani clip na wani mutum yana cewa this muslim people wannan musulmin ya nuno mutane a madina masallacin madina ana ta adada da ibada ya ce ana rikici a gabar ta tsakiyar nan amma sun zo masallacin ibadunsu na hankalinsu a kwance ko da ma ba su yi wace kai ya ce ni wani abin nasu yana bani ma mamaki to kaga yanzu gaba ɗaya an daɗa cika an daɗa cika an daɗa cika saboda me yau ne daren da aka tsammaci lailatul qadari muhimmancin wannan magana shine kowa a cikin mu yau ya dada neman abin da zai nema wa kansa du tsofar addu'o'i na abubuwa da damuwoyin nan naka du ko naki a miƙa wa Allah madaukakin sarki cikin wannan daren yawa duk abin da za a yi na ibada a yi shi cikin wannan daren duk abin da za a roƙi Allah a roƙe shi cikin wannan daren mu roƙa wa kanmu alhairi a duniya da lahira mu roƙa wa ƙasar mu zaman lafiya a cikin wannan daren mu roƙa addu'a iyayenmu da suka gabata Allah ya gafarta musu sauran iyayenmu da suke dare Allah ba su cikawa da imani mu roƙa wa kanmu albarka da iyayenmu sannan kafiran da suka gallabi duniya yau ne za mu su duk irin addu'a za mu yi Allah ya karya su Allah ya karya su irin su America da Trump din nan abinda suke wa musulmi ubangiji Allah ya ninka ya mayar musu shi kansa saboda wannan dare ne wanda zamu kankan da kai a gaban Allah madaukakin sarki ka je kai daga kai sai ubangijinka kar ma wata riya ta shiga bai za mu yi da ni da wani da mene mene a a yau ikhlasi muke bukata yau mu je mu yi ke ma ki yi mu yi tsakaninmu da Allah mu kai kukanmu a Allah madaukakin sarki Allah ya karya kafiran duniya ya karya kafirci kuma Allah ya sa mu gani wannan da idan mu to insha Allah ayo ba mu tambaya ba gaba ɗaya ba eh insha Allah ko su gima da ko za mu tambaya za mu ansa tambaya to ansa ansa karanta mu ansa wannan din ma ban tabbata a karanta mu ansa ko biyu ko uku
wannan yake cewa salawa da da fatan mana ya karuwa lafiya addu'a ta yake ce akan wani kalar da wani malami na magana a kanta akan me